إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله اللهم فصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تبارك وتعالى فإن تقوى الله أفضل زاد وتمسكوا بدين الله تبارك وتعالى الذي أرسل به رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم تمسكوا به وعضوا عليه حق التمسك عباد الله استكمالا لما سبق الحديث عنه في الأسابيع الماضية اليوم نتناول جانبا آخر من حقوق النبي صلى الله عليه وسلم وهو نواقض الإيمان به صلى الله عليه وسلم وفي الأسبوع الماضي قد تحدثنا عن القسم الأول من القسمين اللذين تحدثنا عنهما اليوم نتحدث عن القسم الثاني وهو نواقض الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم مما هو معلوم من الدين بالضرورة إما بإنكاره أو انتقاصه فإذا اجتمعت الشروط التالية في المنكر وهي أولا أن يكون ذلك الأمر المنكر من الأمور التي أجمعت عليها الأمة وأن يكون من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة أي أن يكون علمه منتشرا كالصلوات الخمس وصوم شهر رمضان وعموم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم ثانيا ألا يكون المنكر حديث عهد بالإسلام لا يعرف حدوده فهذا إذا أنكر شيئا من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة جهلا به فإنه لا يكفر ثالثا ألا يكون المنكر مكرها على ذلك فإن المكره له حكم آخر والمنكر في هذه الحالة يحكم, يحكم بكفره وانتقاض إيمانه والمنتقص لأمور الدين إذا كان غير مكره فإنه يكفر سواء كان جادا في ذلك أو هازلا والأمثلة على هذا, على هذا القسم كثيرة جدا نذكر منها على سبيل المثال ما يختص بجانب الإيمان برسالة النبي صلى الله عليه وسلم أولا أن يعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه صلى الله عليه وسلم وأن حكم غيره أحسن من حكمه ثانيا من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به فقد كفر ثالثا اعتقاد الإنسان أنه يسعه الخروج عن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا الأمر سورتان نتحدث عنهما في المقام الثاني إن شاء الله أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى alihi wa sahbihi wa man wala wa musulmi bayan godiya da salati ga ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam ina mana juna ina mana wasiya tare da ni kaina cewa mu ji tsoron Allah mai girma da ɗaukaka mu kiyaye dokokinsa ba tare da bata lokaci ba a makon da ya gabata cikin tattaunawar mu dangane da haƙoƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun yi magana akan abubuwan da suke warware wa mutum imaninsa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun ce kuma wannan abu ya kasu kashi biyu a yau za mu tattauna kashi na biyu kashi na farko shine sukan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ƙashin kansa a jikinsa a halittarsa a ɗabi'arsa a halayensa to yau kuma abin da za mu tattauna shi ne abin da ke warware wa mutum imaninsa da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam cikin abin da ya zo da shi, wancan a cikin zatinsa da halayensa da ɗabi'unsa wannan kuma dangane da abin da ya zo da shi sallallahu Alaihi wasallam. Duk mutumin da ya soki abin da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya zo da shi, cikin abubuwan da iliminsu ilimi ne zaruri idan aka ce abu ilimi ne zaruri ana nufin ilimin da babu mai inkarinsa ilimin abin da ba sai ka yi bincike ba ka san haka yake ilimin samuwar Allah cewa Allah shi ne mahalicci ilimin wajibi a bauta wa Allah ilimin wajibi a yi sallah guda biyar a rana ilimin azumin watan ramadan ilimin wajibcin aikin haji waɗannan rukunan dai waɗanda suke rukunai ne na musulunci abu hakanan ilimin sanin cewa abu kaza haramun ne daga cikin abubuwan da suke sanannu a shari'a wajibi mutum ya san Allah ya hana shirka ya hana zina ya hana liwatsi duk waɗannan abubuwa to idan mutum yayi inkarin ɗaya daga cikin waɗannan bai yadda da su ba yayi suka akan su to hakika wannan ya warware masa imaninsa da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wannan abun hukuncin yana hawa kan mutum in ya cika sharuɗa uku idan sharuɗa uku sun tabbata sharaɗin farko ya zama cewa shi wannan abin da za a yi inkarin kamar da na ambata abu ne da al'umma ta haɗu a kan cewa wani ɓangare ne na addini in ko wani abu ne da aka yi saɓani a kansa wanda wani ya ce daidai ne wani ya ce ba daidai ba sai mutum ya yi inkari wannan ba a kafirta shi a kai amma abin da aka haɗu a kansa in mutum ya ce bai yadda da shi ba daga cikin abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi to yana kafirta sharadi na biyu kada ya zama shi wannan mutumin da yake inkarin wani abu na abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi to kada ya zama baƙo ne a musulunci ma'ana bai daɗe da musulunta ba in wanda bai daɗe da musulunta ba ne sai ya yi inkarin wani abu na shari'a to ba a kafirta shi ɗazu ya musulunta sai ce shi bai yarda da kaza ba ba komai sai a ƙyale shi amma ko kuma yana zaune a ƙauye mai nisan da ba karatu sai ya inkarin wani abu to shi ma wannan akan ƙyale shi in jahilci ne amma mutumin da yake zaune cikin musulmi kuma ya san waɗannan abubuwa to in yi inkarin su yana fita daga addinin musulunci saboda ya yi inkarin abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi sharadi na uku kada mutumin da zai wannan ya zama tilasta shi aka yi in tsayawa aka yi a kansa ko da bindiga ko da wani makami cewa ya ce bai yarda da annabi ba ko a kashe shi ya ce bai yarda da Allah ba ko a kashe shi ya ce bai yarda da sallah ba ko a kashe shi to in ya faɗa da baki alhali zuciyarsa ta yi imani da abin to bai kafurta ba kamar da duk an san waɗannan abubuwa sannan misalan irin waɗannan abubuwa suna da yawa daga cikinsu mutum ya yi ya ƙudurci cewa idan ya bi wata hanya ba hanyar manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallama ita ma za ta kai shi gagaci to wannan shi ma kafirci ne wajibi ka yadda wallahi babu shiga aljanna sai ka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in mutum ya yadda cewa akwai wata hanyar ko akwai wani annabin da zai bi a yanzu ko wani malamin da zai bi yanzu ko bai bi annabi ba in ya bi shi zai tsira to wannan shi ma fita ne daga addinin musulunci saboda warware abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi hakanan idan mutum ya kyamaci ya ji baya san kuma yana gaba da wani abu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi ko da yana aiki da shi yanzu idan mutum yana sallah yana sahun gaba kullun da shi ake sallah amma sai ya ce shi fa baya son sallan nan to ya kafirta don haka ko kana yin aiki da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi in a zuciyarka baka so to wannan shi ma yana sabbaba mutum ya kafirta daga cikin haƙoƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har yanzu a wannan babin wanda idan mutum ya aikata wani abu kishiyarsu zai kafirta shine mutum ya halatta wa kansa fita daga shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ai yanzu ya halatta gare shi ya bauta wa Allah da wata hanyar daban ba hanyar manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallama ko ya ce ita wannan shari'ar ta ɓangaren halal da haram ɗinta shi baya son ya bi ta ko wata shari'ar ya fi so a zamanin yanzu ko kuma ƙa'idojin da wani malami ya zo da shi ko wani mai falsafa wani filosofa da ya zo da ita ta fita manzan Allah a gunsa kuma ita yake so ya bi to duk wannan fita ne daga manzan Allah a daga addinin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi wannan yakan kasance ta sura biyu surar farko mutum ya ga cewa shi ba wajibi bane ma ya gaskata manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to duk wanda ya kudurci wannan ya kafirta in yana ganin ba lalle ba ne ma ya gaskata annabi sallallahu alaihi zai iya gaskata wani annabin daban ko ya ce ya halatta wani addinin ma wanda ba musulunci ba duk daidai ne in dai Allah ɗaya ake bautawa misali wanda zai ce addinin yahudanci yanzu ya halatta mutum yayi kuma Allah zai karba addinin kiristanci ya halatta mutum yayi kuma shi ya yadda a zuciyarsa cewa Allah ya yadda da shi zai karba to duk wannan kafircewa manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama dole musulmi ya yadda cewa Allah ba zai karbi wani addini ba sai addinin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi sura ta biyu man yara talab al-ilm billah min ghairihi min ghairi khabarihi mutumin da zai ga yana da wata hanya da zai samu labari na Allah da zai samu magana akan addini ba ta hanyar manzon Allah ba yana da wani waliyi ko wani malami wanda ta hanyarsa zai samu yadda zai shiga aljanna yace baya son hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shi ma wannan duka kafirta ne da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma fita ne daga addinin musulunci dole ya zama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sama yake a wurinka a zuciyarka da duk wani malami da kake girmamawa da duk wani waliyi da kake ganin darajarsa da duk wani mala'ika da duk wani mutum dan adam malami jahili kowanne iri ne sai ka sa a zuciyarka manzon Allah ya fi shi kuma shi din shi ma wajibi ne bi manzon Allah in ba haka ba in ka fifita ko wani shehi ko wani waliyi akan manzon Allah ta hanyar ilimin Allah to wannan shi ma fita ne daga addinin Allah kuma kafirci ne abu na uku kuma shine na ƙarshe a kansa za mu tsaya shine alghuluwu fihi sallallahu alaihi wasallam wuce iyaka dangane da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka halatta cewa ya halatta a bauta wa manzon Allah ka halatta cewa ya halatta a yanka gare shi ka halatta cewa a roƙe shi ruwa a je kabarinsa a roƙe shi wani abin da ba mai iko a kansa sai Allah to shi ma duk warware imani ne da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tare da waɗannan in aka hada da duk wani abu daban wanda zai fidda mutum daga addini to shi ma ya shiga cikin warware imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar mutum ya wulakanta alqur'ani ko ya taka shi domin annabi sallallahu alaihi wasallam shi yazo da alqur'ani alqur'ani maganar Allah ce wulakanta alqur'ani fita ne daga addini kuma sannan kaskantarwa ce ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yazo mana da wannan alqur'ani shi ma duk yana daga cikin abin da zai fidda mutum daga addini muna roƙon Allah madauki ya tsare mu Allah tabbatar da mu a tafarkin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam kafin karkarewa muna jan hankali akan wannan wata mai alfarma da muka shiga shekara ta 1443 watan farko a cikinta yau muna kwana hudu a cikinsa kamar yadda lissafin mai alfarma sarkin musulmi yake kuma wannan wata wata ne da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayanin muhimmancinsa babu wani wata da azumi a cikinsa yake da muhimmanci bayan azumin watan ramadan irin wannan wata a yawaita azumi a wannan wata yana daga cikin ayyukan alheri musamman akwai ranar ashura ranar goma ga wata wato bayan kwana shida masu zuwa insha Allahu ta'ala rana ce da ake sunnanta mutum ya yi azumi saboda wato abin da zai samu na kankarar zunubansa in Allah maɗauki ya kai mu mako mai zuwa la'alla mu tattauna akan wannan ko kuma mu shigo da shi a cikin dai abin da za mu tattauna na haƙoƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah muke roƙo ya gafarta mana zunubanmu Allah muke roƙo ya tabbatar da mu a tafarkin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam Allah muke roƙo ya zaunar da ƙasar mu lafiya Allah muke roƙo kuma ya sa mana albarka a wannan damina Allah ya tsare mu daga dukkan abubuwan rashin daɗi da sukan biyo bayanta ko a cikinta Allah ya bada abinci abincin kuma ya zama mai albarka Allah ya saukar mana da farashin kayan abinci da sauran kayayyakin masarufi da suka hauhawa a zamanin da muke ciki Allah kuma ya tallafa mana ya mana maganin dukkan matsalolin da suka dame mu ya Allah kai mana albarka a rayuwar nan Allah ka taimake mu akan abin da muka sa a gaban alheri dukkan abin sharri kuma Allah ka kade mana shi Allah ka taimaki shugabannin mu Allah ka daidaita musu lamari Allah kuma ka tsaye da su akan tafarki Allah ka taimake su akan gudanar da amanar da ka dora musu qumu ila salatikum yarhamukumullah